المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانزله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قوائد شافي نونما to muna mu shafi na uku ne ina za mu tafi wa kaunuhu ta'ala kasancewar Allah ta'ala qadiran mai iko wajibun lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala qadiran din kabaru kana ne mansubu kaunu din daga kana ne hudin damirin nan shine ismu inna kamar ka ce wa kaunullahi ta'ala qadiran sai aka ce wa kaunuhu ta'ala kasancewar Allah ta'ala ƙadiran mai iko wajibin lillahi ta'ala wannan sifa ne matabbaci ga Allah ta'ala wa muridan kasancewarsa mai nufi wajibin lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wa alimin kasancewarsa masani wajibin lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wa hayyar kasancewarsa rayayye wajibun lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wasa ne an kasancewar mai ji wajibun lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wa basiran kasancewar mai gani wajibun lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wa mutakalliman kasancewar mai zantarwa wajibun lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala waɗannan sunaye ne na Allah waɗancan kuma sifofi ne na Allah akwai bambanci tsakanin sifa da suna wacce al'udratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wal sam wal basar wal kalamu waɗannan duka sifofi ne na zatin Allah mai iko ne mai nufi ne mai ilimi ne rayayye ne mai ji ne mai gani ne mai zance ne wannan kuma ƙadiran wa muridan wa aliman shi ɗin mai iko ne wa muridan mai nufi ne masani ne rayayye ne mai ji ne mai gani ne mai tantarwa ne wannan duka wajibu lillahi ta'ala wa ha'ula'i waɗannan sifofi bunnal ma'anawiyya su ne ake ce musu ma'anawiyya wa jumlatuhunna jumlolin waɗannan sifofi wajibai al-ishiruna su ashirin ne alwajibat wanda suke matabbata ga zatin Allah sun ka ɗauko tun daga alwujudu har zuwa wa mutakalliman din nan za ka samu su su ashirin ne dukkan su kuma wajibun lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wato ma'anar matabbaci Allah yana tare da wannan sifofi nasa da sunayensa sun fil azal kuma har abada yanda Allah baya gushewa to haka waɗannan sifofin ba sa gushewa tare da Allah yanda Allah ba yi da lokacin da ya faru babu farko ga zatin Allah to haka waɗannan sifofi su ma ba su da farko yanda Allah yake kadimi su ma haka suke kadimai yanda Allah yake wato wanzance baki to haka nan su ma wanzanzu ne ba masu yankewa ba alhamdulillah sai ne aka gari shafi shafi na goma sha biyu ina za mu tashi wa man tazakkaran najasata mutumin da ya tuna najasa wa huwa fi salati shi kuma yana cikin sallah ka gane yayi yana sallah sai ya tuna shafi na sha biyu a sutura ta uku daga ƙasa yana sallah sai tuna ashe akwai najasa a tufafin ko kuma a jikinsa akwai da da ta taba shi kabasi ba fa wai yayi fitsari ba ya alwala ba wata hadasi ne ana maganar kabasi a jikinsa ko a tufafinsa ko a gurin da yake sallah ya manta sai da ya fara sallah sai ya tuna to kada'a ya yanke wannan sallah ya je ya gusar da najasar nan sannan ya zo ya sake sallah illa an ya kafa kurujal wakati sai dai in ya ji tsoron fitar lokaci ka gane yayi lokacin sallar ya yi kunci kamar asuba ce ya makara rana ta kusa hudowa yana yin sallah sai ya tuna ashe tufansa da yake sallah yana da najar kuma in ya yanke sallar nan ya je wanke tufan nan kafin ya dawo ya sake sallah rana za ta hudu ka gane yayi ko sallar la'asar ce rana ta yi ja ta kusa faɗo yana yin ta kuma sai ya tuna akwai da dasa a tufarsa sai ya auna kuma ya ga in yace zai yanke sallar nan ya je ya wanke najasar nan ya zo ya sake sallah rana za ta faɗi to a nan an masa rangon ba zai yanke sallar ba ko ya tuna najasa ka gane ai amma in akwai yalwan lokaci da zai iya yanke sallar nan ya wanke najasar nan ya zo ya sake sallar sallar ba ta zama kara'i ba to kada'a ya yanke illa an ya kafa kurujal waqti sai dai in ya ji tsoron fitan lokaci wa man salla biha nasiyan wanda yayi salla da ita da mantuwa ita najasa sifan nasa da najasa bai tashi tunawa ba wata zakara ba'da salami sai ya tuna bayan yayi sallama to a adatil waqti ya sake sallan nan in a cikin lokacin da ya tuna lokacin da ya tuna sallan nan da yayi fa yayi tare da tufa mai najasa to sai ya duba akwai lokacin sallar ko lokacin ta ya fita bi ma'ana ta zama qara'i ko har yanzu akwai lokacin ada'i ko da na laruri ne in akwai yalwan lokaci bata fita ba ya je ya wanke najasar ya sake sallah in kuma lokacin ta ya fita to ba zai sake ba ta inganta ina fata an gane shi ne bambancin a'ada abadan da a'ada fil waqti in an ce maka a'ada abadan ya sake har abada to ko shekara nawa ne in ya tuna sai ya sake sallah amma in aka ce a'ada fil waqti to in akwai yalwan lokacinta zai rama in akwai sauran lokaci in lokacin ta ya fita ba zai rama ba to alhamdulillah sai ne shimawi shafi shafi na ashirin da biyar na za mu tashi to muna cikin tahiya ko Allahumma ya ubangiji salli ala muhammadin kai daɗin tsira ga annabi muhammadu wa ala ali muhammadin kai daɗin tsira ga iyalan annabi muhammadu warham muhammadan ka jikan annabi muhammad wa ala muhammadin da iyalan annabi muhammad wa barik ala muhammadin ka yi albarka ga annabi muhammad wa ala ali muhammadin da iyalan gida annabi muhammad kama sallaita kamar yadda kai tsira wa rahimta kai jin kai wa barakta kai albarka ala ibrahim ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim kamar da kai tsira da jin kai da albarka ga iyalan annabi ibrahim fil alamin a cikin talikai innaka cewa kai ya ubangiji hamidun abun godiya ne majidun mai girma allahumma ya ubangiji salli ala mala'ikatika kai daɗin tsira ga mala'ikunka wal muqarrabina da makusantan bayi wa ala anbiya'ika kai tsira ga annabawanka wal mursalina da manzanni wa ala ahli da'atika kai tsira ga ma'abota bin ka ajma'ina baki daya Allahumma ya ubangiji igfirli kai gafara gare ni wa liwalidayya kai gafara ga iyayena guda biyu wa li a'immatina kai gafara ga jagororinmu na addini wa liman sabaqana bil iman kai gafara ga duk wanda ya rigaye mu yin imani bagfiratan gafara azman yanke wanda ba ta barin wani zunubi to alhamdulillah har yanzu muna cikin addu'o'in da ake yi bayan salati a tahiyya ta ƙarshe kafin sallama alhamdulillah sai ne ashmawi a izziya ko shafi na ɗari da ishirin da hudu da sira ta uku daga ƙasa wa yustahabbu zinatu ana son yin ado ranar juma'a bi ahsani siyabi da mafi kyawun tufafi ka samu tufanka mafi kyau ina fata an gane ba bi hasani siyabi da kyakkyawan tufa ba yake bi ahsani mafi kyau a siyabi tufafi kar ka je juma'a da datti da kazanta wa qasu sharibi ana son rage gashin baki ranar juma'a wa taqlimul azabir da yanke farauta wasiwa ku da yin asuwaki a goge hakori wa masu tsibi da shafa turare wa nahu zalika da makamancin wannan kamar yin guga ko da kayan wancacce ne mai kyau ne a goje a inda yanzu zamanin guga ne a yana ƙara tufafi kyau da ado da kwalliya to duka yana cikin wa nahu zalika kamar takalmi ka bayar a yi polish duk yana ci wa nahu zalika ka je da adanka da tsafta cikakkiya wa yasqudu fardul jumu'ati farillar juma'a tana saraya bi maradin da rashin lafiya cewa juma'a fardu aini ne farilla sai ta ainihi to in larura ta rashin lafiya ta shigo tana saukewa mutum farillar juma'a bi maradin da rashin lafiya ya ta'azzaru minhu al-ityanu wanda tafiya juma'a yake ta'azzara yake gagara minhu da wannan jinya kwata-kwata in dai a irin wannan jinya ne ba zai taɓa iya zuwa juma'a ba to farillar juma'a ta faɗi a kansa au ko kuma rashin lafiya ne la ya ƙadiru ba zai sami ikon zuwa juma'a ba illa bi mashaqqatin shadidati ne da wahala mai tsanani in ya kallafa wa kansa ya takura wa kansa zai iya zuwa amma zai sha wahala saboda rashin lafiya kamar mai fama da zazzabi ka gane ai yana fama da zazzabi ko ciwon kai mai tsanani in ya ce da juma'a din zai iya zuwa amma zai sha wuya to juma'a ta sauka a kansa sai lokacin da ya samu lafiya wa bi tamridi qaribin juma'a tana saraya da zaman jinyar makusanci almaradu jinya almaridu mara lafiya tamridu zaman jinya almumarrid mai kula da mara lafiya suna gaya wa nasi almumarridu a ummata ce in namiji ne almumarridu to tamridu shine zaman jinya almaradu rashin lafiya almaridu mara lafiya at-tamridu kula da mara lafiya ko ba kai ne majinyacin ba idan akwai wani makusancin ka na jini yana rashin lafiya kuma kai ne kake kula da shi ko a gida ko a asibiti to ya halatta ka zauna nan juma ka kula da shi karka je juma ina fata an gane ba a so a bar mara lafiya shi kadai wa bi khawfi zalimin haka nan juma'a tana saraya da jin tsoron wani azzalimi yi uzi da zai cutar da shi fi mali a cikin dukiyarsa in ya tafi zai tare shi ya kwace masa dukiya ko kuma abin da ya bari a gida wani azzalimi zai je ya sace masa kamar da zai kawo magana ɓarawo a gaba wanda zai cutar da shi fi malihi a cikin dukiyarsa au nafsihi ko a cikin ransa zai iya tare shi ya doke shi ko ya kashe shi ma akwai wani kasurgumin dan fashi tsakanin ƙauyensu da garin da ake juma'a yana tsoron kar ya tare shi ya cutar da shi to wannan duka ya halatta ya zaman sa a gida kar ya cuci au kausu nari ko tsoron wuta irin lokacin hunturu ko bazara ana iska su kuma gidajensu dangane da bukkoki yana tsoron kar ya tafi juma'a gobe za ta tashi gidansa ya kone ko lugunsa ya kone. Au sadikin ko tsoron ɓarawo, kar su fita gaba ɗaya mutane zuwa juma'a ɓarayi su zo su sace musu dabbobi, ko su sace musu abinci, ko su sace musu kayayyakinsu na amfani. Au hafsil gurama'i ko tsarewan masu bin bashi da gare shi. Bashi yana hana zuwa juma'a. ya tabbatar in yaje juma'a nan zai gamu da gabin sa bashi wa huwa mu'siru shi kuma matalauci ne bai da abin da zai biya in an tsare shi ma bai da abin biya za a kunya ta shi cikin jama'a din da juma'a guri ne na jama'a iri iri saboda haka yayi zaman sa a gida har sai lokacin da ya samu abin biya wa bil wahlil kathiri juma'a tana tsaraya da tabo mai yawa ko caɓi an yi ruwan sama an ɗauke amma ba yadda za ka je masallaci nan sai ka shiga ruwa ko ka shiga caɓi to ya halatta ka yi zaman ka a gida wal matsari shadidi da ruwan sama amma mai tsanani shi ruwan sama sai ya zama mai tsanani wanda ba da ba ka je juma'a nan sai ka jike to ya halatta ka zauna a gida kai sallar azhar wa akalin sumi da cin tafarnuwa in ka ji tafarnuwa kar ka je juma'a domin za ka cutar da mutane danya amma kamar yadda mai askari ne ko wa akalu su ne anni danya ba wacce aka dafa a cikin abinci ba Ha? gari amma wannan ai ba ai ba ta wari kamar wanda ya ci danya wanda ya ci danya akalu aka ce ba ba jirgo ba ta aisha ne ko aka zuba a shayi kam ai ta zama sha aka zuba a kunu ta zama sha kuma ba ɗanya ake wa wannan ba bushashshiya ake daka wannan ba ta da tasiri kamar ɗanya amma an kasi ɗanyen tafarnuwa dillin sai ka dami in ba wanda suka saba ci ba wal urwi da tsiraici ka gane ai ba ka da tufafin da za ka ɗaura da dai juma'a kuma ba a zuwa juma'a tsirara to rashin suturar nan ya sauke maka wannan farin nan amma rashin sutura a nan sai ya zama ba ka da shi ba ka samu aro ba ba ka samu na haya ba in ma ana ba da haya to sannan tsiraici yake sayar da juba ka san hasalawatul khamsi akwai sahabban manzo Allah sallama saboda talauci zanin sa ɗaya shi da matarsa zane mayafi ɗaya idan lokacin sallah ya yi an kira sallah shi za ka ɗaura ta yi sallah shi kuma ya kalba ya ɗaura ya fito ya zo masallaci ba mutum ne dawo ake ba izar kawai da ake ɗaura shi zai ɗaura daga cibiya zuwa gwiwa ya zo masallaci a yi sallah sannan sai ya tashi ya koma ya ba ta zamin ta ɗaura in zai fito ya karɓa aro ya fito ita tana gida shi ne wata ramar za a sallama ake tambayar sa kai ne ya sa daga an yi sallama duk sai ka fito a masallaci ya ya rasu lallahi na ya kuma kwaya ɗaya ne su da mata wani lokaci zan taho na batta ba ta yi sallah ba to daga an yi idan da sallah an yi sallama sai na koma na ba ta ta ɗaura ita ma ta yi sallah to kaga wannan tun da har ana kalɓowa guda ɗaya ana yin shiyarin to in ka samu na aro dole ne ka karɓa ka je ka yi sallar juma ba za ka ce ai kai sai ka mallaki naka ba domin in ya zama ba ka da shi baka samu aro ba ba yanda za ka yi to ba a ce ka fito tsirara zuwa juma'a shine ma'anar al'uri mai shari ya kai maka daga al'uri ne ya ai laisa inda hu ma yasturu auratahu ba yi da abin da zai rufe tsiraici wai ba rigar da zai sa ba riga aiki kar kamala ce ba dole ba ce ko zani ka samu ka daura daga cibiya zuwa gwiwa shi kenan shi ne tsiraicin ka kai namiji ba wai sai ka sa riga ko jes ba shi ne ce izin wajibu iz huwa wajibu domin abin da zai rufe tsiraici shi ne wajibi faɗar kaɗai. La jami albadani ba wai dukkan jiki ba ba wai sai ya sa riga daga sama har ƙasa ba. Fa in waje da hu in ya samu zanin ɗaurawa bi ijaratin da ɗaukar haya shine ijara. Au i'ara ko aro waje ba alaihi zalika zuwa juma'a da tufan aro ko na haya ya zama wajibi. Wai ba sai ya mallaka ba. In dai ya samu ko aro ko haya kamar yadda na faɗa. To zuwa juma'a ya zama wajibi gare shi. ووجب عليه حضور الجمعة حلال الجمعة يا وجب عليه ko da na haya ne ko na aro kuma kamar da aka faɗa wai ba sai ya samu riga ba ko a tamfa ne na mata ya ɗaura ba ruwansa da mutane wajibi za zai sauke na ubangiji ko za a masa dariya ya ɗaura a tamfa sai su yi dariyar su shi ya san abin da yake wajibi in ya ƙi zuwa juma'a dalilin wannan yana da zanin ɗaurawa ko na matarsa ne to Allah zai tuhume shi da ya bar wajibi na zuwa juma'a Allah ya ce fas'au ila zikrillah kuma Allah zai tambaye shi ya ce amsa wannan kira da Allah ya yi umarni da shi saboda haka tsiraici in ya tabbata tsiraici ba ka da shi ba ka samu alo ba ba ka samu na haya ba ko akwai na hayan ba ka da kudin ɗaukar hayan to wannan juma'a ta faɗi a kanka sai ka zauna kai a zahar a gidanka alhamdulillah sai ne na hamidun abun godiya majidun mai girma daga almajid mai girma aka ce majjada ya girmama yu majidu yana yana girmamawa almajiri sun fa'il ne mai girma Allah mai girman daraja ne sai ne risala hamidun abun godiya majidun mai girma shafi na nawa ne risala samuru jani gajeren bugu ɗari shida da talatin da takwas ina zan mu tashi wa in kana man baqiya ukutan aw akawatin li abawai shine wa in kana man baqiya idan wanda suka rage a gadan nan ba su samu rabo ba ya zama ukutan yar uwa ce guda daya aw akawatin ko yan uwa mata ne da yawa daga biyu zuwa sama dukkansu kuma li'abawaini na ɓangaren uba ukutan ɗin nan li'abawaini ɓangaren uwa da uba shaƙiƙai kenan ka gane ai ko kuma a kawati ɗan uwa mata ne li'abawaini shaƙiƙai uwa ɗaya uba ɗaya da mai mutuwa au li'abi ko ƴar uwa ko ƴan uwa mata ne na ɓangaren uba kaɗai ya zama ga su ba namiji a cikinsu kuma babu gado ya ƙare a wancan rabo da muka yi jiya mutum ne ya mutu ya bar ‘yan uwa da ummai da uwa da mata da kaka wanda ya haifi uba to waɗancan an alaba musu gaba ɗaya dukiyar za ta ƙare inda akwai namiji a cikin su waɗannan shakikan ko li'abban in shakikai ne za su je su yi mushtarika da ummai cikin sulusi to tun da yanzu gado ya kare su kuma ga su ƴan uwa ne suke kai ko da abai ba su samu ba o ila lahunna sai a yi auli gare su abin da ya sa auli shi ne sai a rarrago rabon waɗancan a cikin sulusun nan maimako a ba su sulusi su ƴan uwa ne ummai sai a ba su rubu'i shi ma kaka da yake neman sulusi shi ma sai a rage wani abu a rabansa ita ma mata da take neman rubu ita ma a rage wani abu a kasanta shi ne aure sai a zo a tara a ba su kuma su je su raba daidai wa daidai tun da duk mata ne wa in kana min qibalil ummi akun wahidun idan ya kasance daga bangaren uwa akwai dan uwa guda daya namiji au ukutun ko yar uwa li ummiya to lam takun mushtarika wanda gadon ba za ta zama mushtarika ba yan uwa na bangaren uwa sai sun zama biyu zuwa sama waɗanda suke ɗaukar sulusi wanda Allah ce fa in kanu a kasarar min zalika fa hum shuraka'u fi sulusi ka gane ai sai sun zama biyu zuwa sama sannan ake mushtarika tsakanin shaqiqai da li'ummai amma ya zama akul wahidun ne dan uwa ne li'ummi kwaya ɗaya au ukutun ko ƴar uwa ce da ummiya wanda dama sudusi take ɗauka ba sudusi ba Allah ba ya ce walahu akun au ukutun fa li kulli wahidin minhu masudusu ko to tunda sudusi ɗaya bisa ce da za su ɗauka kaga ba kaso ne yawa za su ɗauka wanda zai hana shakikai ko da abai samun gado ba idan ɗaya ne to yana nan alabansa ba za a yi mushtarika da shi ba shi li ummi ko ita li ummiya din amma in sun zama fiye da ɗaya za su ɗauki sulusi to dole a yi mushtarika idan shaƙiƙai ba su samu komai ba amma in ɗaya ne shaƙiƙa li'ummin ko li'ummiyar lam ta kun mushtarikatan wannan rabon gado ba ta zama to mushtarika ba domin kowa zai samu rabon wa kana ma bakiya abin da ya rage bayan an ba ɗan uwa li'ummi sudusinsa ko ɗan uwa li ummiya an ba ta sudusinta to abin da zai rage lil ikwati zai ya koma ga ƴan uwa shakikai maza da matansu in kanu zukura in maza ne zalla au zukuran wa inakan ko maza ne da mataye su shakikai ko ko da abai nan babu matsala ba sai an yi aure ba kuma ba sai an yi musharaka tsakanin shakikai da ummai ba in dai li ummin ɗaya ne ko li ummiyar kwaya ɗaya ce wa in kunna inasan li abawaini idan waɗannan shakikai suka zama dukkan su mataye ne na ɓangaren uwa da uba aure abin ko kuma ‘yan uwa ne da abai mata, ku ila da hulla za a yi aure gare su irin yadda muka faɗa a baya. Wal akuli al'aji kaga ɗan uwa na ɓangaren uba, kan shaƙiƙi kamar ɗan uwa shaƙiƙi ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mai mutuwa. Fi adami shaƙiƙi amma a cikin rashin shaƙiƙi ɗin. In an rasa ɗan uwa shaƙiƙi, to ɗan uwa li'abi shi ne yake tsayawa a matsayinsa. Illa fil mushtarikati sai dai cikin mushtarika wanda jiya mun yi bayani ta cikakke saboda me likurujihim an wuladatul ummi saboda fitar su yan uwa ne abai daga haihuwar uwa ba za a yi musharaka tsakanin su da yan uwa shakikai ba amma in ba a mushtarika ba to duk wani gado da za a ba wa shakiki in babu shakiki aka sami li'abi to shi ya cancanci wannan gado illa fil mushtarikati wa ibnul aki kaga dan dan uwa kal'aki kamar ɗan uwa yake fi adamin aki cikin rashin ɗan uwa duk gane da ɗan uwa ne ya cancance shi sai zama babu ɗan uwa amma akwai ɗan ɗan uwa ɗan ɗan uwan nan kana shaƙiƙan ya kasance ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ne auli abi ko ɗan ɗan uwa li'abi ne kamar yadda aka yi shamaki tsakanin shaƙiƙi da li'abi to haka nan ake yin shamaki tsakanin ɗan ɗan uwa shaƙiƙi da ɗan ɗan uwa li'abi in akwai shaƙiƙi li abi ba yi da gado na gane ai to haka nan an zo ƴaƴan ƴan uwa babu ƴan uwa amma akwai ɗan ɗan uwa shakiki akwai ɗan ɗan uwa li abi to ɗan ɗan uwa shakiki nan shine magaji ya tsare ɗan ɗan uwa li abi in aka rasa ɗan ɗan uwa shakiki to ɗan ɗan uwa li abi shi zai tsaya a matsayin wala yufi ibn al-akil al-ummi ɗan ɗan uwa li ummi baya gado domin shi gidan ubansa daban ne shi dan uwa da ummin dai yana yi wanda suka uwa ɗaya da mai mutuwa in ɗaya ne kamar da qur'ani ya faɗa ilmul un halaka laysa lahu waladun wa lahu aku lahu kutun fa li kulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalik fa hum shuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn ko to amma ɗansa ba zai gado domin aka ba shi zai kai gidan wasu ne daban ba gidan dangin wannan mamacin ba ka gane ai dan uwa li ummi yana gado amma dan dan uwa li ummi baya gado amma shi dan uwa shakiki da dan uwa li abi da ƴaƴayen su ƴaƴan shi kai ƴaƴan duk suna yin gado wal akul al abawaini dan uwa wanda yake na bangaren uwa da uba shakiki kenan ya hajibul akalin abi yana tsare dan uwa na bangaren uba kadai kamar da muka wala da wannan shakiki na uwa ɗaya uba ɗaya wannan kuma ubansu ɗaya da mai mutuwa to wancan shakiki wanda suka uwa ɗaya uba ɗaya shi ne magaji wannan da suka haɗa uba ba yi da komai a gada wal akulin abi shi kuma ɗan uwa ne abi aula shi ne mafi cancanta a bashi gado milibu ne ake shakiki daga ɗan ɗan uwa shakiki in ya zama babu ɗan uwa shakiki amma akwai ɗan uwa ne abi ubansu ɗaya da mai mutuwa sannan kuma akwai ɗan ɗan uwa shaƙiƙi to ɗan uwa li abi din nan aula tunda ba shaƙiƙi shi ya fi cancanta min ibni akin akan ɗan ɗan uwa shaƙiƙi wanda yake shaƙiƙi wa bunu akin shaƙiƙin ɗan ɗan uwa shaƙiƙi wanda suke da ubansa da mai mutuwar uwarsa da ubansu ɗaya aula shi ya fi cancanta a bawa gado min ibni akin li abi akan wanda yake ɗan ɗan uwa li abi ne wanda shi wannan da ubansa da mai mutuwar wasu dai ubansu daya shi kuma wannan da da ubansa da mai mutuwar ubansu daya to wancan da yake uwa ɗaya uba ɗaya da ubansa da mai mutuwa shine aula min ibn ake da yafi akan dan dan uwa na bangaren uba to alhamdulillah sai ne sai hashiya na za mu tashi ashiyatul adawi ɗari biyu da ashirin da uku to ɗari biyu da ashirin da ɗari biyu da ashirin da uku wasani minhuma na biyu daga cikinsu daga cikin abubuwan da suke wajib da taimama mun yi na farko shine adamul ma'i rashin ruwa shine abu na farko da yake wajib da yin taimama to na biyu daga cikin shi shi kuma ya tabbata ala salasati anwa'in abu sa nau'i nau'i guda uku awwaluwa nau'i na farko ashara ilayhi mai risala yayi nuni zuwa gare shi bi kauli da fadinsa da yake wa qal yajibu wa qal haqiqa yajibu tayammumu tayammama yana wajaba ma'a wujudihi ay ma'a wujudil ma'i tare da samuwar ruwa akwai ruwa isasshe da zai ishe shi yin alwala ko wankan janaba amma kuma yin taimama shine wajibinsa ba alwala ko wankan janaba ba idza lam yaqdir in bai samu iko ba alamati abu ta taba ruwa saboda rashin lafiya ce ba zai iya yin alwala ba ko ba zai iya yin wankan janaba sawa'un daidai ne kana fi safari wannan wanda ba zai iya taba ruwan nan ba ya kasance cikin halin tafiya ne aw fi hadarin ko kuma yana cikin zaman gida ne limaradin mani ai da ajli maradin mani'in a dalilin wani rashin lafiya wanda yake yin hani ministi imani daga yin aiki da ruwan da an ya kafa cewa yana jin tsoro bisti imani in yayi aiki da ruwan yana tsoron fawata ruhihi tserewar ransa yana tsoron zai mutu ana tsananin sanyi shi kuma ya yi mafarki jalaba ta same shi kuma bayi da ruwan ɗumi bayi da abin dafa ruwa in yace zai yi wanka yana tsoron zai ma iya mutuwa saboda ga ruwan sanyi ga tsananin sanyi aw fawata manfa'atin ko tserewar abin amfani a daji ne shi matafiyi ne ya ɗauki ruwansa na sha ko da da da yayyafa wa goransa ko wani ganyensa da yake fatauci in yace zai yi alwala yana sha to wannan abun amfanin nasa zai lalace zai bushe ko zai yaushi zai yi asara to wannan ma ya halatta ya bar yin alwala da wankan janaba in ya tashi yin sallah ya taimama ya yi sallah ruwansa ya sha ya yayyafa wa goransa manfa'a kenan au ziyadati maradin ko kuma yana tsoron karuwar rashin lafiya yana jin alamar zazzabi in yayi alwala yana tsoron zazzabin zai karu to ya bar yin alwalar ya yi taimama ya yi sallah auta a kura burɗin ko jinkirin warkewa yana tsoron in yana yin alwala wannan raunin zai daɗe bai warke ba in yana taɓa ruwa au hudusu marajin ko faruwar rashin lafiya lafiyar sa kalau amma yana tsoron in yayi alwala ko wankan janaba zai kamu da rashin lafiya hadha huwa al-ma'ruf min al-mazhab wannan shine abin da aka sani a mazhabar malikiya dalilan da dalili na biyu da yake wajibta yin taimama bayan adamul ma'i rashin ruwa li qawlihi ta'ala domin fadin Allah ta'ala da yake wa ma ja'ala alaykum fid din min harajin wa ma ja'ala Allah bai sanya min harajin wani kunci ba alaikum a gare ku fid din a cikin lamarin addini in za ka iya yin sallah a tsaye wajibi kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba sai a zaune to kai a zaune Allah bai sa maka kunce ce dole sai kai a zaune ka gane ai idan za ka iya yin alwala ka yi in ba za ka iya ba ka yi taimama ka yi sallah ko da kuma da janaba ne a jikinka wa kazalika haka ne idan kafan sahihu ko idan malan idan mai lafiya ya ji tsoron nazlatan wata cuta mai sauka au human ko zazzabi shine al'umma fa inna zalika domin wannan cuta dararun jinya ce zahiru mabayyani tunda yana jin tsoron kamuwa da irin wannan ciwo in yayi alwala ko wanka bayan kana in ya kasance inna ma ya ta'allamu zai ji raɗaɗi ne na sanyin ko na zafin filhali a yanzu yanzu lokacin alwalan ne in yana yi zai ji ba daɗi zai ji ciwo amma in ya gama alwalai ruwan ya bushe shi kenan wala ya kafu akibata amri baya tsoron ƙarshen al'amarin wankan ko alwalan baya tsoron nan gaba in ya gama alwalan zai iya mutuwa ko zai iya gamuwa da jinya baya tsoron wannan yana da yakinin raɗaɗin da tsananin sanyin iya yanzu ne lokacin da yake wanka ko alwalan ko to da zama hulu zu'u awil gusul alwudu yin alwala lazimahu ya lazamce shi awil gusul ko yin wanka din da ciwon na lokaci ɗaya ne ko tsananin sanyi yanzu ne daga ya gama shi kenan baya tsoron wani jinya da zai biyo baya ko rasa ransa da zai a dalilin wanka ko alwala to wannan kan wajibi ne yayi alwalan nan yayi sallah in akwai ruwan wajibi ne yayi wankan janaba yayi sallah wa salihi ma na biyu daga cikin abubuwa guda uku ashara ilayhi bi qawli mai risala yayi nuni zuwa gare shi da fadin sa yace au maridun tam tam tam ba ya ce izalin qadir ala masjidi ba to nan kuma maridun mara lafiya ne jinyar ma ta riga ta faru ya qadiru ala masjidi yana da ikon da zai taba ruwan ai alma yana da iko duk da jinyar tasa jinyar tasa ba ta da matsala da taɓa ruwa yana da damar da zai iya yin alwala ko ya yi wankan janaba walakin sai dai la ya jidu baya samun man yunawiluhu iyahu wanda zai kawo masa ruwa yana kwance yana jinya ba zai iya tashi ya je randa ko rijiya ya ɗebo ruwa ba saboda rashin lafiya ya yi nauyi a jikinsa amma in ya samu wani ya zo ya ɗebo ruwan ya kawo masa inda yake zai iya yin alwala ko wankan ya yi sallah to amma matsalarsa la ya jidu man yunawiluhu iyahu bai samu wanda zai kawo masa ruwan ba shi kuma ba zai iya tashi ya ɗebo ruwan ba to fa huwa shi wannan mutum kal adami kamar kamar ya rasa ruwa ne ga ruwan yana gani amma ba zai iya tashi ya ɗebo ba kuma bai samu wanda zai ɗebo ya kawo masa ba to wannan da shi da wanda ya rasa ruwa duk ɗaya ne. Wa salisuha dalili na uku da yake wajibta yin alwala, ai yake wajibta yin taimama, a tare da kauli mala ya yi nuni da faɗinsa da ya ce wa kazalika musafirun ya ƙarbu min hulma'u, ya mula'uhu minhu khawfu lutufin aw siba'in ka gane ai wa kazalika haka nan menene yawwa kai naka tane ko ta ka duba sosai ta ce ko ko dai ta nuna ta yi to shikenan wa kazalika haka nan misalu misalin man taqaddama waɗanda suka gabata fi wujudi taimumi alai cikin wajen taimama a gare shi wanda ya rasa ruwa da kuma mara lafiyar da ba zai iya taɓa ruwa ba ko kuma a'a zai iya yin alwala amma bai samu mai kawo ruwan ba to misalin su haka nan musafiru matafiyi ya ƙarubu minhu ma'u da alma'u ruwan ya ƙarubu yana kusanta minhu gare shi ruwan yana kusa da shi ko da yana hangowa kuma lafiyar sa kalau in ya ɗebo ruwan zai iya yin alwala ko wankan da na ba lafiya kalau ga ruwan a kusa ya sani walakin sai dai yamna'u minhu khawfu lususin khawfu lususin tsoron yan fashi yamna'u yana hana masa minhu zuwa ai minal lususi daga saduwa ilahi zuwa ga ruwan lusus jam'u lusin jam'i na na dan fashi wa huwa sariqu shine barawo ka gane ai ya tabbatar in ya gangara kwalin nan akwai ruwa ko akwai rijiya amma yana tsoro in ya je zai gamu da yan fashi wajen buyan su da su ma nan suke zuwa shan ruwa a daji jejin gaba ɗaya ba wani ruwa sai wannan gurin da zakoki da kuraye da yan fashi da matafiya duk ana ake haduwa a sha ruwa yana tsoron kar ya gangaro wa tafkin nan ko rijiyar nan ya gamu da ɗan fashi to ko da yana kusa da ruwan ya yi taimamarsa ya yi sallah saboda kada jefa kansa cikin hatsari a dalilin neman ruwan alwala au ko kuma kauku bayin tsoron zakoki da namun daji yana jin tsoron su ala nafsi ga kansa kansa cutar da shi ko su cinye shi ittifaqan wannan gagamuwar maluma babu sabani cewa tsoron yan fashi da tsoron namun daji yana wajibta yin taimama ko da ruwan yana kusa au alal mashhuri ko kuma abu za kauli mashhuri haza wannan fa duka fa idza aikana in ya tabbatar da ɗayan abubuwan nan zai faru gare shi tsoron yan fashi da tsoron namun daji yana da yaƙi duk dajin ba ruwa kuma yan fashi nan suke zuwa shan ruwa namun daji nan suke zuwa shan ruwa auko kuma galaba ala zannihi yayi rinjaye a bisa zatansa ko kudu tushe din wasu bayin din tsoron yan fashi da namun daji yana da rinjaye a zatansa iya zatan da yake yi mafi rinjaye duk da bayi da yaƙini za su zai iya gamuwa da namun daji ko ɗan fashi a wannan gurin to ya halatta ya yi taimama ya yi alwala wa illa idan bayi da yaƙini bayi da rinjayen zato a bisa gamuwa da ƴan fashi ko namun daji a wannan guri to fala ba zai yi taimama ba dole zai ya ɗebo ruwa ya yi alwala ko wankan janaba ya yi sallah alhamdulillah wa qad taqaddama ba sai ne barka da fitowa ya ɗaliban masha Allah askari ba shafi na nawa shafi na talatin da nawa da na za mu tashi to baka ce fasulun ba ai sai ka ce fasulun fasulun askari shafi talatin da tara fasulun rabewa insha Allah la hadda li aqalli al-hayd wannan hamza da yayi ta a kasan lamani irin na ilahi a sama take to kuma da ta sama to wanda bai gyara bai gyara eh wannan alhamza ta kasan lamani ba yawwa shi yasa na faɗa la hadda li aqalli al-hayd babu iyaka ga mafi ƙanƙantar jinin haila ko iso ɗaya ya isa ya ɗauke shi kenan sai ta yi wanka ta yi sallah kuma za ta ƙirga shi a cikin jini na idda saboda ba a yanke masa iyaka yake kan nifasi kamar jinin biki shi ma ba yi da iyaka mafi ƙanƙantarsa yanzu ta aihu yanzu take jinin ya ɗauke shi kenan sai ta yi wanka ta kama sallah ina fata an gane wa aksaruhu mafi yawan kwanakin jinin haila kamsata ashara yawan kwana goma sha biyar akasarinsa ne aka yi wa iyaka kar ya wuce kwana goma sha biyar amma mafi ƙanƙantarsa bayi da iyaka ko yanzu ya zo ya ɗauke shi kenan ta gama jini sai ta yi wanka ta kama sallah kama shuhuri aƙalli tsuhuri kamar ƙauli mashuhuri na mafi ƙanƙantar tsanci shi ma kwana goma sha biyar mafi ƙanƙanta na tsarki ba na haila ba mafi ƙarancin tsarki da mace za ta yi a wata kwana goma sha biyar dole ne ta yi sallar rabin wata dole ne kaga in jini ya zo mata daga ya cika kwana goma sha biyar to wajibi ne ta yi wanka ta kasa sallah ko bai ɗauke ba saboda dole ne ta samu kwana goma sha biyar tana sallah shi yasa aka yi wa shi a kasar iyaka mafi yawan kwanakin jini kwana goma sha biyar dan in aka bar shi ya wuce sha biyar ya zama sha shida to kwanakin tsarki kuma zai tawaya a wata zai zama bai kai sha biyar ba in ta yi jinin kwana goma sha shida a wata to za ta yi sallar kwana goma sha hudu ta ga ba a samu aƙalla tsuhuri ba mafi ƙanƙantar tsarki shine kwana goma sha biyar wato an raba musu ne a kasarul haidi kamar haka ashara yau ka gane ai sannan aƙallu tsuhuri shi ma kamar haka ashara yau amma ba dole ne in jini ya zo sai ya yi kwana goma sha biyar ka gane ai ba dole ne iya sallar kwana goma sha biyar kawai za ta yi a wata abinda wancan ya bari jinin kwana ɗaya ya yi a wata in yi kwana ɗaya ya ɗauke to za ta yi sallar kwana ashirin da tara ke idan ya yi kwana biyu ya ɗauke za ta yi sallar kwana ashirin da takwas ke in yayi kwana uku ya ɗauke za ta yi sallar kwana ashirin da bakwai ke in yayi kwana biyar ya ɗauke za ta yi sallar kwana ashirin da biyar in yayi kwana goma ya ɗauke za ta yi sallar kwana ashirin in yayi kwana goma sha biyu ya ɗauke za ta yi sallar kwana goma sha takwas in yayi sal- idan jini yayi kwana sha uku ya ɗauke za ta yi sallar kwana goma sha bakwai in yayi sha hudu ya ɗauke sati biyu za ta yi sallar kwana goma sha shida to in yayi in yayi kwana biyar ya zo a kasaruhu mafi yawan kwanakin da aka yanke masa idan ya ki ɗaukewa to ta rabu da shi ta yi wanka ta kama sa saboda kar ya shiga kwanakin tsanki daga wannan lokacin ya zama istihaba in ya cika sha biyar bai ɗauke ba to ya tashi daga jinin haila ya koma jinin istihaba za ta yi sallah ta yi wanka ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi kuma a take ta a cikin jinin domin ba haila ba ne yanzu istihaba ne ina fata an gane wa tutabaru mubtada'u ana lura da matar da ta fara jinin haila bi atirajiha da tsarekunta fa in tajawaz fa in tajawazatuhunna idan ta ƙetare al'adar tsaraikunta to fa ruwaya ibn al-qasim ruwaya ibn qasim daga imam malik fil mudawwala a cikin cikin a cikin littafin mudawwalatul kubra ta tabada za ta zarta ila aksarihi zuwa mafi yawancinsa shi ne kwana goma sha da jini aksari shi ne aksarul hayi idan sa'o'inta suna yin jini ne na kwana uku ya ɗauke ita da ya zo mata na farko kawai sai ya wuce kwana uku shi kenan ta kyale shi ta daina yin sallar har zuwa kwana goma sha biyar inda ɗauke ba sai ta yi wanka ta kama sallar ina fata an gane idan ya wuce al'adar sa'o'inta shine atrab uruban atraban tsarinku yawanci sa'o'inta suna yin kwana biyar kwana bakwai ita za ta gero sai ya wuce to shi kenan ta kamada ba za ta yanke shi ta yi wanka ta kama sallah ba tun da bai kai sha biyar ba sai ta zarce da jinin ila aksar ya zuwa mafi yawan kwanakinsa shine kwana goma sha biyar wannan ruwaya ibn al-qasim a cikin mudawwana kenan wa rawa ibn wahab shi kuma ibn wahab shi ba a malikiya dai ya rawaito ruwaya shi ma tasa daga maliku ta tazhiru za ta saurara wa jinin nan tunda ya wuce sa'o'inta ba ila aka sani ba a'a bi salatati ayyamin da tsarin kwana uku kwana uku kawai za ta kara masa malam tajawuz aksaru matakar kwana uku nan da za ta kala ba za ta ketare mafi yawan ba shine kwana goma sha biyu wa ruya arwayatu ruwaya ta uku an ibn ziyad daga ibn ziyad shi kuma ruwaya ta take tabbata siru tana takaitawa ala awairihinna abu sa al'adojin atirabiya tsare kunta anan abin da yake nufi daga iya kwanakin da saurin da suke yi kwana hudu ko biyar ya ce ka ko bai ɗauke ba ta wanka ta kama san shi ne ta taƙaita ala awa idihin a bisa al'adojin amma wannan ƙauli yawanci ba a aiki da shi ana duba akasarinsa kwana goma sha biyar wa fi mujawazatil mu'tadati adataha cikin ƙetare wadda wata ta saba yin jinin haila ta ƙetare wa al'adata al'adanta ba mubtada'a ba ce mubtada sai da ta saba ta goge ta yi shekaru uku hudu biyar tana jinin haila kawai wani wata da jinin ya zo sai ya ƙetare yadda ta saba da ya saba mata kwana uku ko hudu ko biyar wannan watan da ya zo sai ya tsallake wannan yadda ta saba gani to wannan ruwa ya tun an yi ruwayoyi masu yawa ba fa ruwaya ta ji ba. Ruwaya tun ruwayoyi ne masu yawa, shi ya sa wani alari da ya zo tun da littafi na farko kawai ya kawo hukuncin da ya fi ƙarfi shi ne kawai idan jini ya zarce mata ko zalim salasata ayyamin malam Firdaus kam saka akara yauma wannan ruwaya ɗaya ce daga cikin ruwayoyi masu yawa wanda aka kawo akan hukuncin matar da jinin haila ya ƙetare mata al'adarta da ta saba kuma sannan idan kwanaki sha biyar ya cika jinin nan bai ɗauke ba to hiya mustahabatu ita ta zama mai jinin istihaba ba jinin haila ba ya tashi daga haila ya koma istihaba wa hiya ita ko mai jinin istihaba mustamiratu tahara tana mai zarcewan tsarki ne ko yaushe hukuncin ta daya da matar da jini bai zo mata ba za ta yi wanka ta kama sallah ta yi azumi kuma a take da cikin wannan jinin saboda ba haila bane istihaba ne alhamdulillah sai ne التاج الجامع للأصول شادي لنا tamanin da bakwai na za mu ta shafi na tamanin da bakwai muna cikin kitabu ɗahara ne wa an ba can ƙasa ne wa anhu daga sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu kala yace kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan mazi dan ba ta sha biyu ai kasirul mazi shine mazza'u mai yawan mazi bi fati ko bi fati da fata fasukunun wato fatuhul mimi kenan fasukunun sannan sukunun zai maziyun wa huwa ma'un abyadun shi mazi wani ruwa ne fari raqiqun tsararo yake bai da kauri ya kharuj yana fitowa inda indal mula'aba yayin wasanni na sha'awa aw tazakkurul jima'i ko kuma tuna jima'in da mutum yayi a baya wal wadi shi ko wadi ma'un ruwa ne abyadu fari sakinun mai kauri ne ba raqiqun irin mazi ba ya kharuju akibal bawl yana fita ne karshen fitsari wallazi والمذي والودي da mazi da wadi na jisani na jisauci ne guda biyu illa inda hanabila sai a wajen hambalawa su kadai fahuma kahira da su a wajen su mazi da wadi duk suna da sarki ka gane amma sun yadda fa in mazi ya fito dole a wai kaji kuma sarkin mazi wajibi ne saboda hadisin kuntu rajulan mazza'a amma suka ce wal amru bil ghusl umarnin da banza Allah ya wa sayyidina Ali ya wanke mazi lin nazafa domin tsafta ne ba lin najasa ba ba lin najasati bane umarni ne aka ce ya wanke saboda tsafta ganin sa babu dadi a jikin sa wannan a wajen hanabila kenan amma da malikawa da shafi'awa da hanifawa duka sun tafi akan cewa mazi da wadi najisani najasa ce guda biyu inda illa inda hanabila wa ma dahira ne a wajen to sayyidina ali yace na zaman to mutum ne mai yawan mazi wa kuntu astahi an as'ala an-nabiyya kuma na kasance ina jin kunya na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama li makan ibnati domin matsayin yarsa a wajena manzo Allah sirikin sa ko inda shi sayyidina Ali yana auren sayyidatuna Fatima yar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma an riga an sani harkar magana akan mazi magana sai da ta shafi sha'awa ko tsakanin mace da namiji to ka zo wajen sirikinka kana auren yarsa kuma ka dinga masa magana akan mazi wanda an san sha'awa ce take kawo shi to yace sai na ji kunya na tambayi manzo Allah ni kuma gashi ina yawan mazi yace fa amartu al-miqdad ibn al-aswad sai na umarci wani sahabi mai suna miqdad dan aswad fa sa'alahu sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin mazi fa qala sai manzo Allah yace ya dulu zakarahu ka gaya masa ya wanke azzakarinsa a wannan ruwaya miqdad ya gaya wa manzo Allah sayyidina Ali ne ya turo shi ya tambaya masa me hukuncin mazi saboda haka maza Allah yake so ya gashilu zakarahu ya wanke azzakarinsa wa ya tawaddu kuma ya tashi Allah ka gane ai to anan su hanabiya suka ce anan babu dalili da ya nuna cewa mazihi na jasa cewa aka yi ya wanke azzakarinsa kadai ba a ce ya wanke inda mazi ya taba ya gane ai wanke azzakarin kuma suka ce lin nazafati ne ba ba lin najasati wa yatawaddau ya saki alwala amma sai ittifaqi yana kare alwala tunda an ce wa yatawaddau shi yasa a lamba ta 14 da yake ya sunu zakarahu kama ya sunu min albawli kamar yadda yake wanke azzakarinsa daga fitar fitsari fa innahu najisun mislahu domin shi ma mazi najasa ne kamar fitsari wa kaza ma yusibu badana haka nan duk abin da ya taba jiki na najasa wa saubi da abin da ya taba tufa minhu na mazi dugusalu ana wanke shi da yace wa tawaddu ay wa la yaktasulu ba sai yayi wankan da raba ba alwala kawai ya gasulu zakarahu wa yatawaddu shi mazi baya ba da raba bane mani shine yake wajibta wanka amma shi mazi yana wajibta sake alwala ne wannan hadisi rawahu al-khamsa marwayata biyar ne suka rawace an sahal bin hunayf aro da daga salu dan hunayf bit tasjiri ba hanifi ba in kace al-hanifu shine asalin suna hanifi dinan kaiman da zaka ibrahim hanifan akwai hanifatu kamar abu hanifa wannan ya zo da tasjiri na hanifa shine hunayfin an sahal ibn hunayfin kala ya ce kuntu alqamin almazi ko shiddatan kuntu na kasance alqa shiddatan ina gamuwa da tsanani min almazi na na mazi daga yayi alwala minti kadan sai mazi ya fito ya je yayi tsarki ya wanke ya sake alwala dim kadan kuma wani ya sake fito kaga ya gamu da tsanani alqa shiddatan ina gamuwa da tsanani min almazi na mazi wa kuntu aktharu minhu al-iktisala ni kuma ina yawaita yin wanka minhu daga mani shi a loka daga mazi shi ya dauka mazi hukuncin su da mani fitowar ta yana wajibta wanka duk lokacin da mazi ya fito zai je ya debi ruwa yayi wanka irin na janaba da da yaga abin yayi yawa yace fa sa'altu rasulullahi sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an zalika game da wannan yawan madinawa fa qala manzon Allah yake masa inna ma yujibu uka min zalika alwudu inna ma ala tuhasiri alwudu yin alwala sake alwala yujibu uka yana isar maka min zalika daga fitowar madina ba ba sai kai wankan janaba ba qultu sai nake ya rasulullahi ya ma'aikin Allah to fa kaifa ma yusibu saudi minhu to yaya zan yi da abin da ya taba tufafi na minhu na mazi na ji yanzu ba sai na yi wanka ba in na sake alwala shi kenan to abin da ya taba tufa na fa minhu na mazi kala manzo Allah ce ya kafi ka yana isar maka an ta akuza kaffan ka ɗebo tafi ɗaya min ma'in na ruwa fa tambaha biha ko kai yayyafi da wannan tafi ɗayan min sau duka a cikin tufafinka haisu tara gurin da kake gani annahu asaba wucewa mazi nan ya taba annan kaga bai da yakini ne da ya ce haiku tara tara din nan yana kwata da tsako ne gurin da kake gani kake zaton cewa ya taba amma da yakini ne to dole wancewa za ka gane annan ne ahalin ya fita hukuncin sa za a saba hu shehun shakka fi najasati hi wala nabaha alayhi wa in asaba hu shehun shakka fi najasati hi nabaha ba yawwa to anan yace masa zaka yi yaba ruwa gurin da kake gani a zaton ka annahu asabahu cewa ya taba wannan gurin ai wannan alwar da da sanadin sahihi rawahu abu dawud wa tirmidhi ba sai ne daga sayyidina abdullahi ya kuli yana cewa atan nabi sallallahu alaihi wasallam alqaida ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yin bayan gari fa amara ni sai ya umarce ni an atiyu bi salatati ahjani da zo masa da duwatsu guda uku wanda zai istijmari da su ai yastajmira biha domin yayi istijmari da wannan duwatsu uku fa wajadtu hajarain sai na samo duwatsu guda biyu wal tamassu salisa sai na nemi na uku fa lam ajidu ban same shi ba fa kansu rausatan sai na tsakko kashin dabba kamar kashin raƙumi shi ma a dunkule shi ayi kama da akuwa sai na haɗo masa fa'atai su wuciya sai na zo masa da ita ga duwatsu guda biyu ga kashi dabba guda ɗaya fa kaza al-hajarayni malala sai ka bi duwatsu guda biyu wa alqa saka sai jefar da kashin dabba wa qala ya haza rikisu wannan najasa ne shi kashin dabba bi kasrin da kisra rikisun fa sukunun sannan sukunul kafi rikisun ai raji'un kashi ne bi rujuihi min hali ala ta masa raji'u kashin dabba za ta masa arraji'u ba saboda mai birju'i min hali dahara saboda komo wasa daga halin tsarki lokacin da dabba take cin ciyawar ai ciyawar mai tsarki ne amma yanzu ya komo daga halin sa na tsarki ila halin najasa zuwa halin da yana yin shi ba shi da masa rujiu ai alqaha manzo Allah ya jefar da kashin nan din ya sata ya saboda najasar ta menene fafadalatu kulli haywani zahirin wannan hadisi ya nuna kashin duk wata dabba da jifatun najasa ne da haza saboda ya ce rausa a ka'ida kuma kashin tumakai da awakai da shanu da laguma da aka masa rausatu dabba ko to malam yace zahirin wannan kamar ya nuna duk kashin wata dabba najasa ne kama annal mazai wal bola wal dama najisun mimma taqaddama to amma dai a malikiya dabba da take cin abinci mai tsarki take shan ruwa mai tsarki kuma cin ta halal ne to kashin da tsarin ta ba na kasa kamar me tumakai da awakai da shanu da raƙuma da bareyi da gada da ƙauna da raƙumin dawa duk cin halal ne ai amma dabba ko da abincinta mai tsarki ne amma kuma shari'a ta haramta cinta to kashinta da fitsarinta na kasa kamar me kamar jaki kaga ai kara yake ci da ciyawa da ruwa baya cin najasa baya cin bushe ko amma kuma kashin sa najasa ne saboda cin sa haramun yihi wa qala hadha rikisun rawahu al-bukhari wa tirmidhi wa an-nasa'i ana aisha ta qalat tace kuntu aghsilu janabata na kansa ina wanke mani shine aljanaba anan an kira shi da sunan hukuncinsa in mani ya fito sawa'un ta bangaren jima'i ko ta bangaren jin daɗi ai ya wajibta wanka kuma ya sanya wa mutum janaba to tace ina wanke janaba min saudin nabi daga tubabu alaihi sallallahu alaihi wasallama ai agasulu asraha wa huwa almani inda ne shari ina wanke gurbin janaba shine mani daga cikin tufafin manzala sallallahu alaihi wasallama fa yakhruju ila salati yana fita zuwa yin sallah wa inna buqa alma'i gulbun wannan ruwan da na wanke masa fi sau biyar na a cikin tufan bai bushe ba ya nuna maka bushewa ba shi ba sharadi ne na cikin tsarki ba in dai an wanke ko bai bushe ba za ka yi sallah da tufan wannan kuma ya nuna maka manini na dasa ne tunda a lafazin take kuntu a gasulul jalaba ina wanke sabanin hadisin da zai zo a gaba na kankarewa shi ma za mu je mun shiga rawahul bukhari ko ko ko rawahul khamsatu wa an hada ga nana aisha qalat tace laqad ra'aytu ni haqiqa na gani kamar ina tunawa lokacin da afrukul mali nake kankare mali da farce min saudi rasulullah daga tafafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama farkan kankarewa fa yusalli fi kuma ya salla a cikin sa rawahu al-kamsatu illa al-bukhari wannan kuma ya nuna maka hukuncin mani manzo Allah ka saka hukuncin mani ka shi ba daga sabu wanda yana karantar da mu wanke wanda aka yi cewa mu mani mu najasa ne sai mun wanke wannan kuma yana karantar da mu shi manzo Allah da maniyinsa da jininsa da fitsarinsa da bayin garinsa duk mai tsarki ina fata an gane saboda ba daidai yake da sauran mutane ba رواه الخمسة إلا البخاري الحمد لله ثامن مختار الأحاديث النبوية لا لا متاش شافي نلا شافي نتلي دبقي لا لا متاشي na sha biyu kafadil masu wannan mun yi shi daidai na sha uku kullu bani adam ya kulu turab duk dan adam bi ma'ana dukkan wata gaba a jikin ɗan adam idan ya mutu ya akulu turabu ƙasa tana cinye shi zai zai zama ƙasa illa ajibar zanabi sai dai wani ƙashi da ake ce masa ajibar zanab ta gane yayi ƙarshen jela ta cikin ɗan adam wannan ƙashin na baya da yake tafiya ba yana zuwa can tsakanin matse matsin dubura ba ya ƙare a nan to ƙarshen sa ɗan tsinin nasa shi ne ajibu zan in mutum ya yi rashin lafiya mai tsanani ya rame gaba ɗaya za ga ya fito kamar jela ko to wannan ƙashin shi ne ajibu zanar ƙasa ba ta cin wannan sai dai mutum yana ƙara shekaru a ƙasa shi kuma abin yana ƙara nutsewa cikin ƙasa amma ƙasa ba ta cin minu kulika daga jikin wannan ajibin zana ba aka halitta dan adam wa minhu yurakabu an je lahira kuma a jikin wannan abun za a hau hawan da sauran kashinsa da tsokarsa da fatarsa da jijiyoyinsa saboda haka shi kasa ba ta cin sa shi ne azibul zalabi dama azzalabu ai bai lashi ne azzalabu ba to shi zuwansa azibul zalabi dan adam bayi da jela amma yana da wannan abu mai kama da jela a ƙarshe kabo amma bayi da tsawo shi ƙasa ba ta cin sa daga shi ne aka gina gangan jikin ɗan adam lokacin da yake cikin mahaifiyarsa kuma in ya mutu ranar alƙiyama an busa ƙaho duka wannan ƙasusuwa da suka zama ƙasa da nama da ƙashi da jijiya da jinin duk za su zo su haɗu ne a jikin wannan abu sai mutum ya tashi rawahu muslimun an abi hurairata كل أمتي معافا dukkan al'ummata mu'afan abin kubutarwa ne daga laifi illal mujahidin sai masu bayyana laifuffukansa a fili idan mutum ya kuyaye wani laifinsa tsakaninsa da Allah to lamarinsa mai sauki ne daga ya tuba Allah ya yafe masa sai waɗanda suke bayyanawa a fili ko ya yi a ɓoye ya zo cikin mutane na ba da labari ai na yi kaza na yi kaza yana faɗin irin zunuban da ya aikata wa inna min al madanati hakika yana daga rashin hankali hauka al jununu ba hauka ba al madana shi ba hauka yana daga hauka irin ta dan adam an yi amala rajulu bil layli mutum yayi mummunan aiki da daddare na saban Allah an yi amala rajulu bil layli amalan ya aikata wani aiki da daddare sun mai sudu sannan ya wayi gari wa ƙarfa ta rahullahu Allah ya rufa masa asiri ya suturta shi ba wanda ya gan shi ya je ya yi wata zinarsa ko ya sha giyarsa ko ya yi wata fatarsa ko ya yi wani abu dai ko ya yi tata Allah ya rufa masa asiri ya suturta shi ba wanda ya sani fa ya ƙulu kuma gari ya waye da safe ya zo ta ya kulanu ya wane yana kiran abokinsa amirtu albari hata kaza wa kaza albari hata jiya da daddare amirtu kaza wa kaza na aikata kaza da kaza yace wannan yana daga cikin hauka in ji manzon Allah me yin wannan mahaukaci ne da Allah ya so a sani lokacin da kake zai nuna wa mutane amma ya suturta ka ya rufa ma asiri to ka bar abun mana tsakaninka da Allah har zuwa lokacin da zaka tuba ba wanda ya shaida ba za a baka shaida a lahira ba amma dan hauka sai ya wayi gare ta ya kula da wai shi yana ga burgewa ne ya ga abokin sa ai jiya na samu wanci mun yi abu kaza da kaza da ita da daddare wa qad bata yasturuhu rabbuhu alhali ya kwana ubangijin sa yana suturta shi wa zuhu shi kuma ya wayi gari ya shi sutura Allah anhu yana yayi suturar da Allah ya yi masa ba haukar da ta wuce wannan rawahu al-bukhari wa muslim to irin wannan tubansa yana da wahala kuma yafewarsa tana da wahala tunda ya Allah ya nufa masa asiri ya zo ya tona wa kansa asiri wanda ya gaya wa fasin shaida lokacin da yake faɗa bishiyoyi da tsuntsaye da halittu da ƴan adam da aljanu duk sun shaida abin da harshensa ya faɗa kuma an je lahira za su ba da shaida da bakinsa ya ce ya yi kaza ya yi kaza kaga ya jawo kansa aiki kuma dole a masa hisabi tunda shaidu sun shaida Allah ba azzalimi bane amma da kabar da kabar abun a koye tsakaninka da Allah daga ka ce ka tuba shikenan dama ba wanda ya sani ba wanda ya shaida sai ubangiji kuma ka tuba ya yafe ma shi yasa ya ce maka kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri dukkan al'umma ta abun ababen kubutarwa ne daga zunuban da suke aikatawa sai waɗanda suke bayyanawa suke yi a bayyane ko sun yi a boye kuma su zo su bayyana wa mutane ya kwana Allah yana son sa masa kuma ya wali gari yana yaye suturar da Allah ya masa rawahu al-bukhari wa muslim kullu dhunubi yu'akkiru Allah ta'ala ma sha'a min ila yawmil qiyamah dukkan zunubai da ake aikata duk munin su Allah yana jinkirta wa bawa ma sha amma abinda Allah ya so mina na zunuban yana jinkirta masa ba zai kama shi tun a duniya ba ila yawmil qiyamah sai an jira tashin alqiyama illa uqal walidin sai saba wa iyaye wannan kan Allah baya daga kafa tun a duniya Allah zai kama ka fa inna Allah yu'ajjiluhu domin saba wa iyaye Allah yana gaggauta kama bawa lisahibi ga ma'abocin wannan saba wa iyayen fil hayati a cikin rayuwar duniya qabla da mamaki tun kafin mutuwa tun a duniya Allah zai kama ka da zai zai zai tsora maka bala'i ko dai talauci Allah ya tsora maka bakin talauci da zaka sha wuya saboda ka saba wa iyayenka ko kuma ka haifi ƴaƴa su ma su zama masu saba maka fiye da yanda ka saba wa naka iyayen tun a duniya dai Allah ba zai kare ba sai ya jarrabu bawa kafin kuma a je lahira azaba tana jiran sa a ranar lahira wannan hadisi rawahu tabarani kullul kadhibi dukkan wata ƙarya yukutabu a labni adama ana rubuta zunubinta ga dan adam duk wata ƙarya da dan adam yayi ana rubuta masa zunubin wannan ƙaryar illa salasa sai ƙarya guda uku ita wannan babu zunubi in yayi an yafe masa akwai wacce ma lada ake rubuta masa ƙarya guda uku na farko shine ar-rajul yakzibu fil harbi mutumin da yake yin ƙarya a wajen yaki yake gaya wa kafirai ai mu mun tanadi makami iri kaza da kaza alhali ba su da shi a rundunar mu tana ɗauke da mutum dubu kaza alhali ba su kai wannan adadin ba yana yi ne don ya tsorata abokan gaba to wannan ba ta da zunubi a wajen Allah sai dai lada fa innal harba kud'atun magalatu domin shi yaki yaudara ne dole sai kai da abokin gaban ka sannan ka samu galaba a kan saboda haka duk ƙaryar da zaka yi wa kafiri abokin gaba ba ka da laifi a wajen Allah ba za a rubuta maka zunubi ba na biyu shine wa rajulu da mutumin da yakazibu alal mar'ati da yake yin ƙarya ga matarsa ko matar da yake so ya aura fayurdiha domin ya samu yardarta dan ta yarda ta aure shi amma malamai wasu sun karhanta wannan sun ce duk da maza Allah ya ce babu zunubi ba zunubi amma makaruri saboda karka mata ƙarya kuma ta zo gida ta sanar da ba haka ba kuma ka rena ta kaga auren mu zai je ko ina amma suka ce matar da dama ka aure ta kuna tare da ita sai kuma ta ɗora maka wani abin da baka da koyi sai fi ƙarfinka za ka yi mata ƙarya ka ce baka samu ba wannan baka yi laifi ba kuma babu zunubi malam ra kaman ciro ba wanda ya zo da gida amfani ma nan mai mai mai goro eh wai ya je ya je kasuwar ka sai da cin kasuwar ƙauye ya bar gida kuma yana da ƴaƴa mata ka sani su zara'un nan ya bar gida ya bar musu kudin cefane ya yi komai sai da ya dawo wajen karfe tara na dare daga kasuwar ƙauye ya yi kwaso yunwa ya ina abinci wai ba a yi abinci ba me ya dalili wai ba ruwa ya ce yanzu duk iyalan nan da suke gidan nan a rasa wanda za tura ya kira mai ruwa ko ma ba an rasa mai ruwa a je a ɗebo a zo a yi abinci kai ga wasu wani adalci ba sai ya kwaso yunwa ka da daddare a kasuwar ƙauye kuma a hakan wai masu suka masa wai da zai ya sai musu burodi da shayi saboda su ma ba ta abinci ba yiwa take to da ya fita sai zo wajen al'ali aka kusa masa koyi da gure ne da sha ya ga yayi lak ya nemi ruwa ya sha kuma ya zo da ya sai hira sai sha ji da wani abu da ya zo sai ya jefar da takalmin sa ɗaya a zaure ya shigo gida a guje sai ta ya aka yi ayyukan sanda da suka biyo kaga yanzu ba batun shayi da wurin da ake ba da takalmin da kwaya ɗaya to kage yanzu ba ta mun shayi da zure da ake ba yanzu shi ta lafiyar sa ba ake yi ba da haka muka fara yi wa duk ya koshi a to a zai to kaga wannan ƙaryar ai ba laifi ba ce wannan ƙarya ce ai amma kuma ba ba laifi ba ne yawwa domin kuma zan da kansa fayurdiha domin ya yadda da ita ta yadda da abin da ya faɗa da Allah da lafiya mutum na uku shine wa rajulu yakzibu bainar rajulaini da mutumin da yake yin ƙarya tsakanin mutum biyu da suka saba da juna ƴan uwa ne ko abokanai ko mata da miji da suka samu saɓani sai ya zo ya yi ƙarya a tsakanin su yusliha bainahuma domin ya sulhunta tsakanin ya je samu da aiwa ne ya ce shi abin da ya maka ma ya yi nadama da ya san haka abin zai faru ma da bai yi ba ya koma ya samu wata wance wani ya ce in baka hakuri abin nan da ya faru ya yi nadama bai san haka abin zai zama ba kai kai hakuri shedan ne ya shiga tsakanin ku alhali ba wancan ne ya turo shi ba shi ba wancan bai ce masa komai ba ya yi haka ne biyu su liha bainahuma domin ya sulhunta tsakanin su to wannan kan ba batun zuri ba la dama za a bashi domin ya sulhunta tsakanin mutane guda biyu wa in da'i fatani min al-mu'minin ka sanu fa aslihu bainahuma haka Allah ya ce ku hulunta tsakanin rawahu ibn sunni kullu bina'in dukkan wani gini wa balun ala sahibi masifa ne akan ma'abucin sa yawmal qiyama illa masjidan sai masallaci duk gini zai zama maka masifa ka san me shi gini illarsa zai wuya a ce ka yi shi tun daga farko har ƙarshe da halal zalla ba wani kamu-kamu in kuɗin ma na halal ne zalla to wajen biyan leburori watakila ka tauye musu haƙƙi ko ka ɗora musu aikin da baya cikin aikin kuma baka biya su ba kaga akwai gumunsa a ciki to sai dai masallaci shi kaɗai ne alfarmar cewa Allah aka yi wa to ba zai zama maka masifa ba ko da kuɗin haram kai kaga sai dai a sai ba lada saboda inna Allah dayyibun la yaqbalu illa dayyiban amma ya gane maka bala'i a lahira ba zai zama ka musifa amma duk wani jini sai kana da istighfari rawahu al-baihaqi kullu dhanbin duk wani zunubi a sallahu an ya dashirahu zai iya yiwa Allah ya ya gafarta shi duk wani zunubi Allah yana iya yafewa illa man mata mushrikan sai dai mutumin da ya mutu yana mushriki wannan kam Allah ba zai yafe ba wa qatala mu'minan muta'ammidan ko kuma wanda ya kashe mumini da gangan da gangan ya kashe mumini yana sallah bai masa laifin komai ba bai taka masa ba bai zubar masa ba akan wani abun duniya ya kashe shi to wannan ka Allah ba zai yafe ba haƙƙin mumini idan mumini Allah baya yafe rawahu al-hashim al-muawiya bakal yace wa man qatala mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما duk fa akan ya kashe mumini guda daya fa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam ai magana ta kare makomarsa jahannam ai magana ta kare ko amma sai Allah ya ce ne khalidan fiha yana wani a cikin ta ko wa ghadiba Allah alaihi kuma Allah ya fushi da shi a cikin wutar ma Allah yana fushi da shi wa la'anahu ya tsine masa wa a'adda lahu azaban azima kuma ya tanada masa azaba mai girma bayan ta jahannama saboda ya kashe rai guda ɗaya munina rawahu al-hakim an muawiya kullu bani adama dukkan wani dan adam da ya zo duniya ya masu hushe ɗanu shaidan sai da ya shafe shi yawma waladu waladatu ummu a ranar da uwarsa ta haife shi illa maryamu wa binaha sai nanan maryamu da ɗanta annabi isa ka gane ai saboda ita maryamu ta ce wa inni ya uizuwa bika wa min zurriyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ina nema mata yatin maryamu da ta haife ta ta ce, Ya Allah ina nema mata tsari, ba ita kaɗai ba da zuriyarta ne zuriya ɗanta annabi Isa, da ita da abin da za ta haifa, ina nema musu tsari duka a wajen kamina shaiɗanin rajimi kuma Allah ya amsa mata. Saboda haka na Maryamu da aka aibata shaiɗan bai shafe ta ba, dama ba ka kai tun tana ciki ta yi wannan. Da ta zo aihuwarta an nema mata tsari bai shafe ta ba. Sannan shi ma ita ma da ta haifa ɗanta annabi isa shedan bai shafe shi ba amma duk wani ɗan adam da aka haife shi a duniya sai da shafan ya sai da shedan ya shafi kansa shi da wannan kukan aka ce da yake daga ya faɗo za ka ji a ciyar kuka to ya ji mugun hannu ya taɓa shi shi da wannan kukan da yake rawahu muslimun an abi hurairah alhamdulillah kullu sharabin asala fa huwa haram sai ne alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أدنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله أو هذه خليفة يا هذا شيء لو لا لا شيء أو هذه Thank you.